الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تشيغ بدا زمان تركينا دورة ونن تكيتش اللتافي جهاد الشيخ عثمان ابن فودي رحمه الله ابن فودي رحمه الله muna da cikin shafi na 35 karkashin alfasulun rabi mun fara bayani game da ashibuhatul musara haula jihadi sheikh usman warraddu alaiha mun shiga bayani kan dalilan da yasa aka yaƙi barno to a sheikh usmanu ya ce akwai abin da yake zo mana na wasu abubuwa da suke na kafirci sarakunan nasu wa ma'azalika lam nuqatilhum amma duk da haka ba mu yaƙe su ba a gani duk da haka wannan labarin yana je muna ba mu yaƙi mutanen barno ba bi ma yi utharu da abin da ake naƙaltowa min ma yi jibu ta kafirahun na abin da yake wajabta kafarta su min azabihil mazkuri na wannan yankan da aka ambata to me yasa kuka yaƙe su a Sheikh Usman yace wa inna ma qatalnahum mun yaƙi mutanen Borno ne liftida'ihim lana bil qitali saboda su suka fara yaƙan kaga abin da ya faru dai ga waɗancan kenan to su ma irin wannan abin ya faru su ma difa'un nafsi ne eh ad-difa'u ne anin nafs wa'tida'ihim da kuma ta'addancin su alaina akan mu muwalatan lil kuffari saboda su ma sun jibinci kafirai wata asuban lahum kuma sun nuna ta'assubanci gare su su ba su kariya ko da ba su da gaskiya ba sa kan gaskiya wani suratan lahum da kuma taimakonsu da suka yi min gaira ta'awilin ba tare da wani ta'awili karɓaɓɓe ba ma'ana ba wai sun taimake su ne don kwaɗayin wani abin duniya ba ba sun taimake su ba ne don jin tsoron cutarwarsu gare su a'a sun taimake su ne don su ƙarfafe su akan musulmi kaga irin wannan wala'in kafirci ne mai yinsa za a yaƙe shi sai ce ya kunu bi ƙasdin a shi tawili wanda yake karɓaɓɓe a nan shi ne wala'i wanda zai kasance an yi shi ne da manufar manafi'il musulmina don a amfani musulmi bal ba haka ba to su ba haka ba ne litaƙauyati daulatihim fakat sun yi ne don su ƙarfafa daularsu su ƙarfafa daular kafirci akan ta musulunci to shi ma wannan bayani a sheku usmanu in ka duba littafinsa ta'alimul ikhwan bil umurin lati kafarna biha mulukas sudan eh sai da ma ya rubuta littafi dalilan da yasa muka ce sarakunan ƙasar nan kafirai ne ga dalili ga dalili shafi na goma zuwa da sha ɗaya da kuma littafinsa najmul ikhwani yahtaduna bihi bi idnillahi fi umuri zamani shi ma shafi na 247 to duka Sheikh Usmanu yayi wannan bayani wannan mun kawo shi ne a takeice to ga ɗansa zai ƙara fashin baki وقال الشيخ محمد بن رحمه الله ثم إنه لما ضيقت الجماعات يتي لوكتين دا الماجرين shehu. suka ƙuntata ala amiri daura a kan sarkin daura sadda suka yaƙe shi su mazauna daura ɗin daga cikin almajira a sheku usmani lokacin da suka tashi su kare kansu to sai suka fara cin nasara a kan shi sarkin daura wa amiri katsina suka fara cin nasara a kan sarkin katsina wa amiri kano da shi ma amiri kano to da suka fahimci cewa almajiran shehu za su yi nasara a kansu sai suka, karaya suka tsorata fa ba su ila amiri borno sai suka aika saƙo zuwa ga sarkin borno sai sarkin daura da na katsina da na kano sai suka aika wa sarkin borno yastanjidunahu alal jama'a ya kawo musu tallafi akan almajiran ashehu usmanu saboda sun fahimci za a yi ne za a yi nasara a kansu fa'arsala ila wazirihi shi kuma sarkin borno sai ya aika saƙo zuwa ga wazirinsa cewa an yi kubila ila injadihim lalle ya taimaki waɗannan sarakuna ya ce maza maza ya taimake su wani suratihim ya taimaka musu ya ba su madadi ya taimaka musu kama huwal ma'arufu kamar yadda yake sananne ne annal muluka cewa su sarakuna tara ala tara ala anfusiha injadal muluki har koyaushe suna ganin wajibi ne akan su su taimaki yan uwansu sarakuna ko da akan barna suke alaman galabahum ga wanda zai rinjaye su don gani suke in an gama da wannan sarki gare su aka yi to shi yasa sun yi taimakon dan uwansu sarki sama ga wanda suke ganin shi ba sarki bane to shi yasa suka taimaki yan uwansu sarakuna shi yasa shi sarkin Borno sai ya ba da izini ga wazirinsa cewa ya kai tallafi ga sarkin Daura ya kai ga na Katsina ya kai ga na Kano kada su kada ya bari a rinjaye su to shine yace fa aqbala sai shi wazirin ya fuskanta ila ma umira bihi kan abin da aka umarce shi da shi fa'arsala sai ya dinga aikawa ilaman yalihi zuwa ga waɗanda ke kusa da shi suke bi magarinsa min ahale daura daga cikin mutanen daura bisaraya yana ta ɗiban rundunoni shi wazirin ga na sarkin borno yana turawa sarkin daura walgarat da tawaga ta hare-hare ita ce algarat waja'ala kuma shi ma wazirin ya shiga ya ta'ahabu yana tanadi lil masiri dan yayi tafiya ila inja da amiri daura dan ya kai dauki ga sarkin daura saboda almajiran shehu suna kokarin su kai shi kasa wa Kano da na Kano wa Katsina da na Katsina bi amri amirihi amma fa shi wazirin yayi ne duka da umarnin shi mai gidansa to kaga anan daular Borno ta taimaki suwa sarakuna hausa a kanwa waɗanda su kuma banda abin da suke na ayyukan kafirci kuma sun taimaki yunfa to yanzu mutanen barno mai hukuncinsu su ma a yaƙe su to walamma a hassabi zalika mujawi ruhun to da fulani da sauran almajirai don cikin kanuri akwai almajiran shehu e cikin shuwa arab akwai almajiransa haka cikin hausawa a nan dai mai dogore ɗin to da suka sami labari cewa ga waziri can yana ta shirin runduna zai kai ma sarkin daura madadi to shi ne wa jama'atuna da jama'an mu ja'alu su kuma sai suka dinga yana hazu na ila jihatin sai suka dinga kiran junansu suna haɗuwa su ma suna tanadi in an in an kawo su kare kansu daga can barno ɗin to sai shi wazirin ga sai ya samu labari to wagga runduna da ya tanada ya aika daura sai ya tura ma waɗancan ita fa ba asa ilaihim sai ya tura musu bisa raya da wasu tawagogi na yaƙi wallahu ta'ala ya rudduha anhum amma kuma dama ko da suka zo sun yi shiri sai su kare kansu sai Allah yana ba su kariya a kansu ba su dai samu sun ci nasara a kansu ba sun makaraja nafsihi da ya ga abin bai ba sai ya fita da kai ne e tun da ya yi ta tura runduna ya yi ta turawa ba a ci nasara a kansu ba fashannal garata alaihi e sai ya kai hari mai zafi a kansu fa zahafu sai jama'an nan na shehu gaba ɗaya suka taru lahu suka yi cincirin da suka tunkare shi faraddahu Allahu mun hazaman sai ya tsorata sai ya gudu shi waziri sai ya gudu to da ya gudu sai suka bi shi to da aka bi shi aka je ana ta gwabzawa ana ta gwabzawa tsakanin a su mabiya shehu da kuma su mabiya sauran sarakunan ƙasa hausa ko masu goya musu baya to ana cikin wannan yaƙi ne tsakanin mutanen borno da jama'a shehu sai wani malami ɗan borno ana ce mai muhammadu al'amin alkanimi ya yi tafiya ana tsakiyar wannan baɗan ko jihadin sai ya dawo ko da ya zo mai duguri sai ya samu waccan tawaga ta jama'a shehu usmanu tana yaƙi da waziri sai hankalin shi ya tashi yaga kuma jama'an nan ta shehu ita ke ta rinjaye suna ta rinjaye suna ta rinjaye to shine sai ya tambayi mutane shi wannan yaƙi mai dalili ne sai suka gaya mai abinda suka ga dama suka faɗa mai ƙarelai da sauransu cewa shehu ya turo jama'a su kashe su saboda ƙabilanci saboda kaza saboda kaza saboda kaza da ya tambayi wasu su ma ka nura ɗin ne amma magoya bayan shehu su kuma suka ce mai a ba haka ba ne ba abin da ya faru ba kenan sai suka gaya mai akasin abin da waɗancan suka faɗa suka ce jihadi ake yi jihadi ne na kuma sunna ce ta annabi kaza suka yi mai bayani to sai dai ya samu rudu duk da ya fi karkata ga bayanin mutanensa na farko sai rubuta takarda yana suka a sheku usmanu ya aika masa cewa ya tayar da fitina ya tayar da zaune tsaye kaza da kaza da sauransu wannan ai ba jihadi bane ya za a zo ana kashe musulmi kaza da sauransu to amma dai duk da haka ya rubuto don ya nemi ƙarin bayani saboda waɗannan sun ba shi amsa cewa jihadin nan daidai ne waɗancan sun ba shi amsa cewa jihadin nan ba daidai ba ne shi ya samu ɗaimuwa aka kawo takarda ga sheku usmanu aka karanta masa ko ya duba ya karanta karanta waye da ya karanta ya ga jawabai irin nashi sai ya fahimci bai ma san abin da yake faruwa ba saboda baya ne ya je irin su misira da sudan karatu to ya dawo sai ya samu wannan waƙi a tabarnu sai a sheku usmanu ya ce mala abdullahi ka ba shi amsa a sheku abdullahi sai rubuta mai wasiƙa ya mai bayani tun daga farkon abin da ya faru rikicinsu da yunfa har zuwa abin da ya faru a borno da abin da ya faru da su sauran sarakunan kano zamfara katsina da sauransu ya yi masa raddi to a cikin takardar tasa shi muhammadu al'amin a ya yi maganganu na suka ga sheku usmanu to shi muhammadu bello ransa ya ɓaci duk da ƙanin mahaifinsa ya ba da amsa amma sai ya gari kai ba zai iya haƙura ba shi ma ya ɗauki nashi alƙalami sai da ya rubuta mai wasiƙa ɗaiɗaiɗai har guda hudu na mai raddi aka tura masa kuma a sheku usmanu ya sake kiransa ya ce ya sake rubuta masa wasu bayanai kuma hawayo a madadinsa shi ma sai da ya rubuta masa wasiƙa kusan har guda hudu a takaici dai takardar nan guda tashi sai da ta samu amsa ɗaiɗaiɗai na wasiƙu har guda tara zuwa goma kuma duk muhammadu bello ya kawo su cikin infakul mai suri to amma in jahili ya tashi da ya zo shi muhammadu bello saboda adalci sai da ya fara kawo wasiƙan shi muhammadu al'amin alkani ita ya fara kawowa da ya kawo sai ya kawo ta amminsa a shehu abdullahi sannan ya kawo nashi sannan ƙarshe sai ya kawo waɗanda ya rubuta a madadin a shehu usmanu kama jahili in ya zo sai shi ɗauko abin da ke cikin takardar shi muhammadu alkanibi sai ce to gashi a infakul mai suri ma an soki jihadin ɗan kodiyo duk waɗancan wasiƙun guda tara ko goma da aka ba shi amsa bai karanta su ba don ba zai ma iya karanta su ba saboda baje koli aka yi na ilimi insha Allah in mun gama dauran wasiƙun gaba ɗaya za mu ciro su su ma mu rubuta su su ma mu maishe su littafi mu kawo wasiƙar da ya rubuta sannan mu kawo amsoshin da aka bashi na waɗannan wasiƙun guda goma sai a karanta mutane su sani ta abin da ya faru ke kuma tun daga lokacin da aka tura mai waɗannan wasiƙun bai ƙara magana ba bai ƙara cewa komai ba saboda ko da abin ya faru dama bainan bainan bai sa abin da ya faru da yumfa ba bai sa abin da ya faru da sauran sarakunan su kano da zaria da katsina da daura ba bai sani ba yaƙin borno wanda a yankin gabas shine na ƙarshe-ƙarshe to shi ne shi ma bai isko farkonsa ba ko da ya zo yakin ya yi tsanani kuma sai ya fara tambayar magabtan shi a shehu usmanu suka gaya mai karerai to abin da ya faru ke saboda haka an ba shi amsa kaga adalci na ilimi da na shari'a in ka ɗauko abin da ya rubuta ka ɗauko mi amsar da aka ba shi ta ba sa yin haka sai dai a ce to ai gashi a cikin infaqul mai suri shafi na kaza ai an ce kaza kaza kaza to kaga mu da mun gani sai mu sai mu tausaya baka eh to bai yiwa a wannan littafin mu kawo waɗannan wasiƙun saboda su ma wasiƙun littafi ne mai zaman kansa in za mu rubuta su sai sun yawan wannan littafin shi ma sai a mai daura akalla zama biyu ko sama ga haka to shi yasa sai muka ɗan yi kulasa na abin da wasu malamai suka ɗan abin nan to su ne za mu karanta yawwa a almabahasu thani mabahasi na biyu اعتراضات الشيخ محمد الأمين الكانمي على جهاد الشيخ عثمان والجواب عنها an yi kulasar abin da ya faɗa ne sannan kuma sai aka ɗan yi kulasar amsar da suka ba shi eh saboda bai yiwa a kawo amsoshin shi kan shi jawabin dasa yana da tsayi risalar tasa tana da tsayi saboda haka bai san abin da ya faru ba ya yi hukunci bisa rashin sani da aka ba shi amsa kuma shi kenan sai kama baki ne ya shuru أخذ الشيخ محمد الأمين الكانمي يراسل الشيخ عثمان ابن فودي رحمه الله تو محمد الأمين ده يداو wanda in kun samu littafi a tsakafatul arabiya na Dr. aliyu abubakar ya yi bayani akan shi muhammad al-amin ɗin haka shekhu adam al-ilori abdullahi al-ilori shi ma a littafinsa al'islamu fi nigeria shi ma ya yi bayani takaitacce a kan shi muhammadu al'amin in kun koma zuwa gare shi to ya dinga tura wasiƙu zuwa ga asheku usmanu asheku usmanu kuma yana ba da izini ana ba shi amsa shi ne morasala ya turo a tura masa ya faɗa a ba shi amsa wayunar didu kuma yana inkari da suka بالجهاد الذي قام به هو da jihadin da Sheikh Usman ya tsayu da shi wa atba'uhu da mabiyansa wa yudafi'u an qadiyati Borno kuma yana kariya cewa Borno din suke da gaskiya wa yurdu alaihi Sheikh Usman shi kuma Sheikh Usman yana maida masa martani to iftataha al-Kanimi al-Kanimi ya bude wasiƙarsa kitabahu al-awwal wasiƙarsa bishanni hujumin da kai farmaki da kai hari amma hari na baki suka a nufin mai ƙarfi alama asmahu kan abin da ya same suna bil asbabil hamsa dalilai guda biyar allati hamalati shaika wai ana gaya mai labarin kawai sai ya yanke hukunci sai ce ai wannan yaƙi da sheku usmani ke yi da mutanensa wai ya yi su ne saboda abubuwa guda biyar wa atba'ahu da mabiyansa yace abubuwa guda biyan ne ala itibarin nasi kuffaran na wai ya ɗauki mutane kafirai fajahaduhum min ajaliha sai ya yaƙe su saboda waɗannan abubuwa guda biyar to hadhihi al-asbab waɗannan dalilai guda biyar da shi alkanimi yayi da'awa wai dan su ne a Sheikh Usman yayi yaƙi هي الأول نفرك ركوب الأمراء إلى بعض الأماكن ليقوموا بأعمال البر والصدقة بها سيتشي وي sarakuna da suke hawan abin hawa na raƙumma da dawakai suna zuwa wasu wurare don su gabatar da ayyuka na ɗa'a da sadaka a waɗannan wuraren wai dalili na farko kenan shi yasa wai a shekhu usmanu ya yaƙe su wasaniyan na biyu kashful muslimatil hara'ir ru'usahunna wai mata in suna fita suna barin gashin kansu a waje shi ma wai saboda wannan dalili shehu sai ya yaki mutane wa salisan na uku akhazur rishwati wai saboda sarakunan suna karɓar cin hanci rashawa wa rabi'an na hudu aklu malil yatimi wai saboda mutane suna cin dukiyar marayu wa khamisan aljawru fil hukumi saboda wai sarakunan da alƙalai suna zalunci in za su yi hukunci wai sai ce waɗannan su ne dalilan da Sheikh Usman ya yaki ya faɗi abubuwan da shi a Sheikh Usman bai ma san da su ba shi ya kirkira abinsa bisa ga abin da waɗancan da ya tattauna da su suka gaya masa sun mawajjahar kanemi sai kanemi ya fuskantar da wasiƙarsa ko bayaninsa ila sheikh usman zuwa ga sheikh usman wa atba'ihi da mabiyansa arba'a tuhamin kuma sai biyo da tuhumomi guda hudu ulaha tuhuma ta farko sai ce alkhuruju alal imam wai a sheku usman ya yi tawaye ga wai ga shugaba wai yamba shi ne shugaba shi ne ma al'imam to kaga ya sa abin da ya faru bai sani ba nan kaɗai ya isa ya bayyana maka bai san me ya faru ba to wa zai kira yunfa al'imam ka duba fa faƙala bihaza bihaza sadari ma nasu ga abin da ya faɗa cikin bayaninsa alaisal khuruju alal maliki ashe tawaye ga sarki ba'dan iqadil bai'a bayan an yi masa mubaya'a haramun ashe ba haramun bane inda jami'i ahli sunna a gun malaman sunna wa in tara'a minhu fisqun ko da an samu fasikanci ya fito daga su kaga shi ne da ilimin cewa su sun kafurta to kaga abin da ya jahilta ke shi muhammadu amin saboda bai san sarakunan ƙasa hausa ba bai san su bai ma nan duk abin da ya faru bai nan bai da labari wasani hatuma ta biyu ihanatu atba'i shaykh lil kutubi sai ce wai an gaya masa an je wani yaƙi a katsina wai almajiran shehu wai sun wulaƙanta littattafan addini wannan yakin da aka yi bayan an gama na yan doto wayannan fulani da suka fito daga yankin katsina to wannan yakin shi ke ishara zuwa gare shi sai ce allati fi hasmullahi littattafan da akwai sunan Allah a ciki wa ramyuhum fil mawadi'i alqazira wai an jefa littattafan addini suna dauke da sunan Allah cikin kazanta da najasa wa fi zalika yaqulu cikin dai haka yake faɗa a wasiƙar tasa wata alamuna kai a sheku usmanu da mabiyanka kun sani anna man alqa ayatan duk wanda ya jefar da wata aya min alqur'ani daga qur'ani fi mawdi'in mustaqdirin mustaqdirin a wani bagire wanda yake na kazanta kafara ya kafirta wal iyaz billah neman tsari ya tabbata ga Allah tuhumarsa ta biyu kenan to duk za a bashi amsa wa salisu hatumarsa ta uku ramyuhu li ba'dhi atba'i Sheikh Usman bi naqd al-uhud ya ce wai mabiya a Sheikh Usmanu suna warware alƙawali in an yi alƙawali da su warwarewa suke yi wal aimani eh ba da tawkiliya bayan kuma an yi alƙawallan an ƙulla su sun yi ƙarfi fa yaqtuluna ar-rijala sai kaga suna kashe mutane mazaje wa yastariquna nisaa suna kama mata a matsayin bayi wala atfala da kananan yara ba'da an aqawhumul amana bayan kuma sun ba su aminci na zaman lafiya wai sai su zo su yake su wannan tana daga cikin tuhumar sa wannan yana magana akan mabiya Sheikh Usman waɗanda suke rayuwa a Maiduguri a Borno a wannan lokaci bisa ga abin da suka gaya mai shi yasa yawa ga magana wa rabi'uha tuhumarsa ta hudu وهي بدون شك أشدها تولن دتاهي تاهي باتا ما الشيخ عثمان ري wannan tuhumar saboda ita jifa ne ga ikhlasinsa ka san duk mutumin da zai tuhumi ikhlasinka to wannan ya gama da kai waqa'an ala nufusi tafi aukuwa ga rai tafi taɓa rai al mutakhallisa rayuka waɗanda suke kuma cike da ikhlas shi ne ramyu sheikh usmana shi muhammadu amin ya jefi a sheikh usman wa atba'ihi da mabiyansa bi hubbil mali kaga tun daga nan ya faɗi eh wai a sheku usmanu kawai duniya yake so kuɗi yake so to shine ɗan hausa zalla sai ya buɗe ta zini sai ya ɗauko wannan jimla sai ce to gashi gashi an faɗa to haka suke in ba kai karatu ba sai ka ɗauka da gaske ne tunda an ce infakul mai suri shi ko muhammadu bello ya rubuta shi eh kuma shafi ɗaya in ka tsare shi duk shafukan ta zai infakul mai suri shafi ɗaya in ka ɗauko mai ya karanta ba zai iya karanta shi ba saboda larabcin ya fi ƙarfinsa amma sai ya ɗauko jimla kalma ɗaya biyu sai ya faɗa to irin waɗannan tuhumomin shi ne aka samu wasu yara a social media suna ɗaukowa ai ga wani babban malami ga shi ya ce jihadin ma don dukiya ne wasa'ai da kuma sa'ayi wara a ta hata sitare dini wai kawai ya fake da rigan addini ne amma duniya yake su to kaga wannan bai ma san waye shi ba bai san komai ba fa kawai ya zo ne ya shiga matsala da ka bai yi bincike ba shi ba ɗan ƙasa ba ne yana can ko da abubuwa sun ka faru yana can waje yana karatunsa bai da labarin yankin nan kwata-kwata kuma sai ya zo ya tattauna da makiya a shehu usmanu sai suka gaya mai tsakanin ƙarya da gaskiya kawai sai ya ɗauku takarda yana rubutawa haisu lokacin da sarraha ya bayyana bi zalika da wannan ƙa'ila yana cewa fa ya ajaban minkum abin mamaki ya tabbata gare ku ya kai dan fodi ba'da an kanat lakum mutaqaddimatu bayan kuna da gabaci fil ilmi a ilimi eh mun yadda ku malamai ne wai shi eh to kace mutum malami ne kuma ka jefe shi da son duniya ai ba zai yi ba eh malamin Allah ba ruwa ne da duniya inda yana Allah ne ka ce yana da gabaci balma suna gabanka a ilimi ka jinjina musu kuma ka dawo ka ce ana son duniya wai sai ce a habbabtumul mulka mulki kawai kuke so to kaji waragibtum fihi kuma kun yi kwaɗayi a ciki wa sawwalat lakum nufusukum rayukanku sun ƙawata muku haka wata khayyaltum ma ta khayyaltum kuka suranta ma zukatanku abinda kuka suranta musu to wannan shine kulasar sukanwa muhammadu al'amin zuwa ga shekhu usmanu to walan matsala a shekhu usmanu alal kitab shekhu abdullahi ya buɗe takardar na farko takardar ma dai ba ɗalibin ilimi ma bai kamata a ce ya rubuta wannan ba bale a ce wai malami sai ga wannan bai kai ma ya bata lokaci a ce sai yayi rubutu ya bashi amsa ba talaba ila akhihi abdullahi sai ya nemi dan uwansa abdullahi eh dama ya an turo tambaya ya ga mai tambayar bai kai matsayin akula shi ba to sai a sa ya rasu bashi amsa kamar yadda aka wa gwani mustafa da ya ce ana tara mata da maza a zamfara mun karanta a tizinin warakat to kaga nan mala abdullahi aka sai bashi amsa to shi ma muhammadu amin bai kai a shehu usman ya bashi amsa ba shi yasa ya ce abdullahi ba shi amsa an ya kuma bi kitabatin raddi alaihi kai masa raddi ya bashi umarni wa ya sharaha lahul asbaba kai mai sharhin dalilai allati dafa'athum wadda ta tunkuɗa su ila hamli silahi zuwa ɗaukan makami duk da amiru gobir kishiyantar sarkin gobir awwalan ka fara mai bayani tukuna so da duk abin da ya faru to shine tushe yakin da ya auku tsakaninsu da yumfa shine farko sai ce to ka fara mai bayani abin da ya faru tsakaninmu sun mabid da umara'i hausa sannan ka yi mai sharhin bayanin abin da ya faru da mu da sarakunan hausa su zamfara daura katsina kano zaria eh ya ba shi wannan umarnin an gane saniyan sai ya zamo shine na biyu wa ma nataja min tahayyuzi barno ila janibil umara kuma ka yi mai bayani akan taron dangi ta hayyuzi da su mutanen bardozo suka yi kan janibi karkata ga janibin sarakunan hausa suka karfafe su don a yaƙe mu don a ci nasara a kanmu to umarnin da ya masa ke kuma a sheku abdullahi sai rubuta takarda ita ma wasiƙa tana da yawa ita ma ba mu kawo ta ba to waɗanga abubuwa ne ya yi masa sharhi to da yake mun yi karatun a baya ba bukata sai mun ɗauko amsar ta shi sun ma da zalika bayan asheku abdullahi ya ba shi amsa kama muhammadu bello aidan bin raddi alaihi sai muhammadu bello ya tashi ne masa rabi saboda asheku abdullahi ya yi mai amfani da usulubi mai taushi da girmamawa duk da takardar tashi ba ta cancanci a yi mata wannan usulubi ba to shi yasa muhammadu bello sai ransa ya ɓaci sai da a dole sai da ya rubuta risala kusa har guda hudu ya mai kaca-kaca ya jahiltar da shi a da maganganu ya yi maganganu masu zafi rahimahullah dama an ce yana ɗan da zafi shi muhammadu bello to shi ne sun maƙaba zalika sun ma ba da zalika ƙama muhammadu bello bin raddi alayhi wa ƙariba da muhammadu bello fi raddihi muhammadu bello ya tsayi wajen masa raddi bi tafnidi mara mahun bihi alkanimi bi tafnidi da rosa mara mahun abinda ya jefe su bihi da shi alkanimi min al-khuruj ala al-imam nace wanda yayi sun yi tawaye gawa zaka je suna furta wannan magana mm wai shine al-imam annan kazamin mutum faqala balasu ga daga cikin abinda Muhammadu Bello yace wa amma da'auka amman da'awarka anna hadha al-amra wan nahaya cewa umarni da hani addana shine ya kai mu ila ma ya zurru bidinina zuwa ga abin da ya cutar da mu ya cutar da addinin mu wa huwa al-khuruj ala al-imam kace wai mun yi tawaye ga shugaba ba'da al-bai'a bayan mun masa mubaya'a wa qad sabata inda kulli kullin hurmatuhu kuma haramcin sa ya tabbata a wurin kowa wa in tara alaihi fiskun ko da fasikanci ya bujuro masa in dai ba kafirci bane ba za a yi masa tawaye ba to fa in kana kalamuka adalci kenan in zancenka haza wannan ya tanawalu muluka biladina wai kana nufin sarakunan hausa na garuruwanmu hazihi to fala ibarata bi wannan magana taka ko kima ba ta da ba ta ma cancanta a bata amsa ba saboda baka san abin da ake magana akai ba lima sabata inda na min kufrihim saboda ya tabbata a gunmu nami na kafircinsu to dama shugaban da bai kafirta ba shine an hana ya masa kuruji amma in ya kafirta kafirci a sarari kuma akwai dama akwai dama a kawar da shi to wannan za a kawar da shi a dora musulmi to bale ma a sheku usmanu ba haka yi ba kame ya yaƙe shi sai da ya fita daga da'irarsa daga daularsa daga masarautarsa sai ya koma inda shi sarkin ba ya da iko da shi kaga yanzu ba ƙarƙashinsa yake ba kuma a hakan ma ba shi ya zo ya kawo masa hari ba shi yumfan shi ya je ya kai to yana batun kuruji to kaga abinda muhammadu al'amini ya faɗa kaga ba haka bane ba haka bane to shi ne sai ce bi jahilin usuli saboda gaba ɗaya sun jahilci usulun dini ba su san tauhidi ba shi yasa suke bauta ma wani Allah wazzabihi suna yanka lil ahjari ga itatuwa a duwatsu wal ashjari da bishiyoyi itatuwa wa inkaril ba'ath wan nushuri kuma suna inkarin tashin kiyama wanda ya inkarin tashin kiyama musulmi ne to yunfa bai yadda da ana tashin kiyama ba kuma haka kai wurinka musulmi ne ya ce in an mutu shi kenan ba tashi aqida kafirai ce za'amal ladzina kafaru lan yub'asu saboda haka yunfa kafiri ne eh sha'a man sha'a wa aba mana aba eh ko ka yadda ko kakka yadda rashin yadda ka bai canza komai ina ba ta rangane yauwa in kuma ka ce wanda ya yi musu tashin kiyama ba kafiri ba ne to sai ka fito ka yi bayani yauwa to kaga shugaban kasar nijar da kuke hujja da shi kaga bai san wannan karatun ba bai san yun ba bai yadda da tashin kiyama yanzu da za a gaya mai mai hukuncin wanda bai yadda da tashin kiyama ba zai ce mi ba musulmi ba ne in ya faɗa ta sai a ce to yun ba bai yadda ba wa amma fi biladikum amma abin da ya faru a garuruwanku falaysa lana ilmun bi ahwali a'immatiha to farkon lamari ba mu da ilimi game da sanin shugabanninku wa salatiniha da sarakuna shugabanninku da sarakunansu illa annahu sai dai abin da muka sani yadda lamari yake idza kana fi haqiyamu amirikum ala iza mujawirina lakum shine shugabanninku da sarakunanku sun tsayu game da cutar da waɗanda suke makwabtaka da ku min alfulatiyina daga cikin fulani allazina ya kataduna amma ba dukan fulani ba waɗanda suke koyi bi sheikh da sheikh usman fulanin da suka yadda da akwai fulanin da kuma tare suke da sarkin barno din ba su yadda da sheikh usman ba to waɗanda da suka yi da sheku usmanu sai sarakunan barno suka dinga azabtar da su suna cutar da su wannan cutarwar hatta alja'ahum ilal hijira hatta sa suka yi hijira ba suka bar yankin barno da suka koba wani wuri suka tattaru shine muka karanta a baya ta'assuban kuma shi sarakunan sun yaƙi mabiya shehu ne saboda ta'assubanci ne muluki hausa ga sarakunan hausa wani suratan lahum saboda a taimake su wa ma'alumin kuma abin da yake sananne annal kafiri na ba'aduhum auliya wa ba'adu ai Allah ya faɗa ko to Muhammad al-Amin ka ji amsa to amma dan Hausa in yazo bai ɗauki wannan bayanin ba zai karanto cewa yunfa bai yadda da tashin kiyama ba saboda rashin adalci tubale ka zo kana hujja wai da sarkin nijar sarkin nijar mujtahidi ne ko shugaban kasar nijar za a ce mujtahidi ne a mujtahidi ba ne kama annal mu'mini na kazalika kama yadda mumine su ma ba a zuhun auliya uba abin to alimna muka sani bi darurati ta fuskar lalura annahu hina idhin radin bi dinihim duk wanda ya mara musu ba ya yarda da mi addininsu wanda ya goyi bayan yunfa ya goyi bayan addininsa shine sannan kuma gashi su suka fara yakan almajiran shehu su kuma suka tashi tsaye suka suka kare kansu to kaga an bashi amsa wa amma mattahamuhum eh to wala jarama annar rida bil kufri kufrun kuma wannan ijma'i ne na malamai yadda da kafirci kafirci ne to kaga su ma mutanen Borno na wannan lokaci ba na yanzu ba saboda sun yadda da abin da waɗancan suke a kai kaga shi yasa su ba suka kafurta wa amma mattahamahum bihi amma abin da ya tuhume su da sumin takafire a ammatul mu'minina waye ce a sheku usmanu duk ya kafarta kowa bi hadhihi al-umuri al-khamsa da waɗancan abubuwa da ya ambata guda biyar al-mazkura waɗanda aka ambata faqad radda muhammad bello alaihi aidan muhammad bello ya mai raddi bi qawlihi ya bashi amsa yace waya waya ajabahu minka ka wannan abu akwai ban mamaki shi ma ya bada irin wannan kalma a baya eh kai ba akwai abin ban mamaki da tare da kai kaifa yuqalu ta yaya za a ce inna nukaffiru ammatal mu'minina mu muna kafirta dukkanin mu'minai bi hadhihi al-khams da waɗannan abubuwa guda biyar da ka ambata amma wa nahnu alhali mu nafukku kullu man sabata indana islamu abinda shehu usmanu ya sa na ƙa'ida in aka je yaƙi in an kamo wasu a matsayin bayi bincike za a yi duk wanda ya tabbata dama musulmi ne to sai a sake shi sakin shi ake yi za a sake shi wani tulikuhu mu sake shi wani kalli sabilahu mu kyale shi mu fita daga hanyarsa kama huwa ma'alumin indana to kaga inda kowa kafiri ne a wurin mu za mu sake shi kaga ashe ba ma kallon kowa kafiri amma tun da yana cakuɗe da arna to in mun zo da shi da su duk za mu yi musu hukunci ɗaya amma daga baya in ta bayyana gare mu bai cikinsu sai mu kyale shi ya ce abin da muke kenan falam ya buka illa babu abin da ya saura face cewa an na jami'a ma zakarta hu gaba ɗaya abin da ka faɗa fina a kan mu mugalatatun jayi kuskure ne da gangan da ƙarfi da yaji so kake dai ka ce abin da aka yi ba daidai ba ne ka kallafa ma kanka wa mushagabat da kuma yakuci ba na ƙoƙari kake ka bayyana ƙeyya ka gare mu shi ne mushagaba ita khasta hazari atan wadda ka riƙe ta hanya ilal jarhi don ka soke mu walƙadahi shi ma suka ne alal musulmi na akan mu musulmi amma da abin da ka faɗa ba haka yake ba eh to wannan kaɗan daga cikin amsar da ya bashi ya yi mai bayani mai tsayi to in mun zo ga wasiƙun duk za ku ji wa amma ma ramahun bihi amma abin da ya jefe su da shi min ilqa'il awraqi cewa wai an je wani yaƙi an jefar da takardu allati fi hasmullahi wanda akwai suna Allah a ciki alal mawadi'il qadira ga wurare na kazanta to faqadi waddaha lahu zalika Muhammad Bello ya yi mai bayani a fili cewa zalika lam yakun amdan eh hakan ya faru amma ba da gangan ya faru ba eh kuma qur'ani ya ce rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana ba wai da gangan hakan ya faru ba akwai abin da ya faru shine za a yi bayani wa inna ma hadasa fil harbi ya faru ne lokacin da aka je yaki inda maftataha al muslimuna hisnan min husuni katsina lokacin da aka je yaƙi an je buɗe wani birni daga cikin biranen katsina to wajen wannan yaƙin wannan abin ya faru wa qad hadara muhammadu bello nafsuhu zalika alfatah kuma muhammadu bello da shi aka yi wannan yaƙin wannan fatahin ya halarce shi wa shahada kuma ya gani tatayur al-awraqi takarduna iska na ɗaukansu suna tashi na littattafai wata saƙuɓaha da kuma yadda suke faɗuwa alal mawaɗi ilƙazira a wurare na ƙazanta da ya ga haka sai ran shi ya ɓaci shi muhammadu bello wa ba zala kusara jihudihi ya zuba kuma gayan ƙoƙarinsa ya ba da ƙoƙari fi ikhlasiha wajen ƙoƙarin a kubutar da waɗannan takardun da suke faɗuwa walakin na hulam ya satsi zalika li kasaratiha saboda shi ma bai samu iko haka ba saboda yaƙi ya riga ya kace ne sannan ga takardun kuma suna da yawa wa annahu to da hakan bai faru ba wa annahu qad qama bi kulli ma yalzamu ya tsayi da duk abin da yake lazimta fil bahthi an sababi yana ta bincike ya aka yi takardun nan aka bari suka yamutse har iska yana abin nan ɗinsu walƙabdi alal mas'uli kuma ya bincike don a gano wanda ya sababa haka a hukunta shi saboda ko da an ce za a yi jihadi to ba daidai ne kai abin da me bai dace ba anil mas'uli an zalika ya kama wanda yake shine mas'uli akan wannan walakin nahu sai da shi muhammadu bello da ya bincike akan dalilin da ya sa takardun suka watse to a daraka akhiran ƙarshe sai riski ya fahimci anna zalika wannan lamarin ya faru hadasa ya faru natijatan li hamlil kutubi da aka zo yaƙi wajen ƙoƙarin a ɗauki takardun to sai ya gwanda aka ɗaure takardun da su ko littattafan sai ya giya ta katse tana katsiya sai iska ya yi shi kuma ya watsi da su wal amti'ati da kayan da qur'anan su ko littattafan suke ciki bi sur'atin wajen ayi gaggawa a dauke su dan kar wani abu ya same su to wajen wannan gaggawar addat ilan qita'il hibali ita ta baya zuwa ga katsewar yagwai yagiyoyin allati rubitat biha wanda aka daure littattafan da su kaga dole dole littattafai su yi mai su watsi to abin da ya faru kenan to me abin suka a ciki a gaba abin suka ba da gangan ya faru ba eh kuma a filin yaƙi ake ba wai ana zaune zaman lafiya ba eh saboda haka wannan ba ganganci aka yi ba kuma ba da son rai aka yi ba balma wajen a kubutar da littattafan ne sai aka samu matsala sai ya giya ta yanke sai iska ya yi watsi da su amma da'awa amma da'awar anna ba'dahum cewa sashin mabiya shehu yanqudul ahd yana walwala alqawli wal misaqa da shi ma alqawli yarjejeniya faqad zakara fi jawabi muhammad bello ya bashi amsa anna zalika la yasduru illa min safalati ai ba ba wanda hakan zai fito daga gare shi sai mutane waɗanda suke wawaye kaskantattu allazina la ya'rifuna waɗanda ba su san annal gadira cewa wanda zai warwala alƙawali yunsabu lahu liwa'u gadarihi za a kafa masa tutarsa ta yaudara yawmal qiyamati ranar tashin qiyama suke yin wannan ba mu ba eh ba wanda muka taɓa walwale ma alƙawali to mun kuma ba kaskantattu bane ba jahilai bane to kuma ba ba aka walwale alƙawali kai da aina ta kokarin ana neman rayuwarka ai su difa'i suke yi ai su kafiran su ne ke walwale alkawali su ke walwalewa wa amma mattahamahum bihi alkanimi amma daga cikin abin da ya tuhume su da shi min annahum cewa jama'a shehu innama innamam tashaqqu saifa ai sun zare takobi ne hubban lil mulki don son mulki kuma ba da an wasafahun bayan ya siffanta su bil ilmi wa dini cewa ku mutane ne masu ilimi masu addini to faqadi wasafahu muhammadu bello bit tanaqud bi da awa ce to wannan akwai tibka da walwala fi da awahu cikin wannan abin da ya da'awa fa huwa kalamun mutanaqidun magana ce da tawarware juna ka ce mutum yana da ilimi yana da addini kuma ka ce ya yi wani abu na addini ba don Allah ba to ya hakan zai faru ba zai yi ba dole ɗayan ne gaskiya la ya mu bihi aqilu yace mai hankali wannan maganar da kai mai hankali baya yin ta kawai kenan shi ma hukaci ne da suna cikin kalaman da ya gaggaya masa to wannan ka koma littafin infaqul maisur shafi na 157 zuwa shafi na 169 da littafin al-thaqafatul arabiyya a shafi na 121 zuwa shafi na 141 to sun yi wannan bayani saboda haka wannan a takaice ne amma za a fito da amsa abin nan risalarsa da amsoshin da aka bashi wanda risalu ne sun kai kusan guda goma sai a tattara su a fito da su a gyara su su ma a yi dauransu don an yi baje kolin ilimi a ciki an faɗi ƙa'idodi na karatu wanda ɗalibin ilimi zai amfana muhammadu bello ya nuna gogewarsa a ciki to insha allahu ta'ala in mun gama da wannan littafi aikin da za mu sa gaba kenan lokaci ya yi ko? to za mu tsaya nan sai mu tashi almabahasu salis sha Allahu alaikum assalam
domin haka mun akwai da dama da damar da za mu san ba kamar wata kila wannan abu yana da kyau mun a kasa su kan kariyar mutunci mun ma muka da dan ba malamin da ɗalibai zai ce ma ɗalibin shi kare na akan wannan ababen kai tsaye ne kam a cikin yanzu ya kare malamin to Allah ya sa mu dace ai abinda yake da muhimmanci amma dai sai a yi karatun amma fara zama ɗaliban tukuna sannan a yi maganan kariyar kowa dai ya yi ƙoƙari ya zama ɗalibin insha Allah to yanzu ita ta annan ma ana kokowa da ita Allah ya sa mu dace amma abinda ka faɗa gaskiya ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله